amin ya rabbi kamar yadda muka faɗa yau a lissafin wata nan nan talatin ga watan rabi hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kawai idan kalandar ba za ta koma ta saudiya ta koma gaba ɗaya kawai a ce kawai shi kenan kalandar ta zama ta saudiya gaba ɗaya kawai a tafi a haka amma a dinga wannan tsallake-tsallake ana hargitsa mutane akwai wanda su ranakun suna da muhimmanci a gunsu kuma lissafin yana da muhimmanci in kun lissafin bai da muhimmanci a gunsu su yana da muhimmanci a gunsu idan ana da fatawa ta Najeriya wato ƙasanmu dai Allah ya kama a wata irin ƙasa sai dai Allah mana duk ƙasashe za ka ga tsarurruka na addini da waye da waye amma mu gwamnati ta ce ba ruwanta da addini ku je kowa ya yi abu yawa eh kowa ya abin da ya ga dama freedom of religion saboda haka ba wanda kowa ya je abin da ya ga dama saboda haka wannan sai zai fusgi nan wannan zai fusgi nan wannan zai fusgi nan amma dai yaya za a ce ƙasa ga mufti wanda shi ne mai ba da fatawa na ƙasar kuma a ce wai al'amuran addini kuma yana hannun wasu to shi addini gado ne gado ne ba za ka iya ɗaukan fefa ta arabiya shafi ɗaya ka karanta ba kuma ɗora maka jagorancin addini nan addinin musulunci ai in ga inda adalci da mutunci ai lalle ya zama na akwai akwai wasu mu'ashirat da za a sanya wa duk wanda zai zama jagoran guri kaza wanda jagoranci ne na addini to ana da buƙatar siyasan kaza siyasan kaza siyasan kaza siyasan kaza na addini kuma sai ya zama zai iya magana da yaren wannan addini yauwa ta yadda kuma malamai ba za su zo su mai wayo ba ai mai wayo ai mai riba riba a'a yauwa in ka faɗa ka du ina ka gano ni ma na iya dubawa duba mu zo ka zo ka kana ka kana a buga da ni magana ce ta addini ku kawo in kawo a tsaya a samar da matsaya a kai an fahimta amma a shugabanci addini ba a san bihin ba wani wace irin ƙasa ce mana wani irin zalunci ne wannan ake wa mutane a ƙasar nan wani irin zalunci ne makaho ya jami ido ina aka taɓa haka komai an hargitsa mana shi ba yadda za a ga mu fitin wanda duk duniya ta yarda malami ne duk duniya ba wai ƙasar ku ba ƙaramar ƙasar ku duk duniya ƙasar da duk duniya yau dai maganar ilimi ake da takama da ilimi shekara sama da ɗari biyu ko ɗari uku ko ce shekara dubu ma in kai mubalaga masar tana ɗaga hannu kuma an yadda yauwa an yadda ba wai ɗaga ake ba to su a can malamai ne ba wai a nan ƙasar ku ba a can an yadda malamai ne za su je su yi magana kuma in za wani abu ya taso na addini na duniya sai an tuntuɓe su ana buƙatar tuntuɓar malamai sai an tuntuɓe su me kuke gani abinda kuma suka bada a tsaya a duba a gaba ne abinda suka bada to sannan kuma a kasar kuma a ce addinin musulunci kuma a ce wa'annan ba su ne kuma wanda za su yi jagoranci ba wannan wasu irin ƙasa addini ya ba al'ada ba sarauta dai ita wannan al'ada ce ko in wannan ya mutu sai a duba a familinsa ake ɗauka a ba wani haka tsari ya ajiye ga mu a hilal ga masu naɗa sarki ga sunan su sun san mene abin ga su kaza amma dai addini ba haka ake mai to na al'adan ma ba kuma kawai sai a zo addini a ita wasa da hankulan mutane ibada rukuni daga cikin rukunai azumi rukuni sai a shigo da bid'a ciki gaba ɗaya lamarin ganin wata an ɗora shi kan taurari masu taurari suka ce ba za a gan shi ba tun jiya aka yi postin masu taurari suka postin saudiya za ta ga wata karfe kaza zai fito zai yi kaza zai kaza ba za su gan duk zai fito mu nan ba zai ba za a gan shi ba sai lokaci kaza da haka mu watan mu talatin su kuma yawa su kuma ishirin su kuma ɗaya ga wata mu kuma to amma ba za ka taɓa tun da aka dawo wannan tsarin ba za ka ji a watan azumi mun samu wannan sabanin ba da su da saudiya za mu ɗauka tare mu sauke tare amma kuma watannin da suke dab da na azumi za ka ji ana ɗan samun sabani don a zo daidai wa daida da a ɗauka tare a sau wannan wani irin al'amari ne tsakanin suriya da saudiya abdullahi abu zai bada fatawa ya ce kowa ya aiki da ganinsa da ahali kulli baladin rubu ya tuhu kowane gari ya aiki da ganinsa tsakanin damascus da da da, da hijaz ya ce yanzu shi shi shi wannan kuraib ne ya ce yanzu ba za mu isu da ganin mu'awiya da ya yi a damascus wa nan mai aiki da shi bai ce a'a kowane gari su aiki da ganinsu haka na ji daga annabu ka gani da kuma sai a zo a shigo da muna roƙon Allah ka mana gyara a cikin wannan harkoki na na addini a ƙasar nan to karatunmu na fa'idodin salata annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine halka ta 39 kuma shafi na ɗari da hamsin da hudu daga tsakiya ƙalar sakawi rahimahullah imamu sakawi ya faɗa Allah ya ji kansa ya ce wa akharaja ibnu abi dunya ibnu abi dunya ya fitar min tsariki hil bayhaqi akwai bayhaqi ta hanyar tushu'abi a cikin shu'ab min hadisi abdullah bin munib bin munib bin abdullah bin abi umamata an abihi qala daga Abdullahi Abi Umama daga baban su yace ra'aitu Anas ibn Malik naga Anas dan Malik ai khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ata kabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo rauda Annabi sallallahu alaihi wasallam fawa kafa sai ya tsaya farafa a yadai sai ya daga hannayensa hatta zanantu annahu salata sai da zai ci ko sallah yake fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sai sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsumman sarrafa sannan ya juya to da haka ya daga hannu irin dagawa kaman sallama ce sai da na ci sallah zai ta har sai na ga ashe gaisuwa zai karanta ga fiyayyen halitta alaihi salatu wassalam qala sakhawi rahimahullah sakhawi Allah ji kan sai faɗa wa an yazid ibn abi sa'id madani qala wadda'tu umar ibn abdul aziz umar wadda'tu umar ibn abdul aziz na biban kwana da Umar ɗan Abdulaziz, faƙala sai ce, Inna li ilaika haja, da Allah ina da wata buƙata a gurinka. Wace ce buƙatar? Ya ce, Ya amiral muminina, ya sarkin muminai, mai ce ce buƙatarka, kai fatara haja taka inni, ya kake ganin buƙatarka a gurina, wata buƙata kake da ita kuma a guna, kana amiral muminina. Faƙala Umar bin Abdulaziz, sai sai na umaru ɗan abdulaziz ya ce inni araka idza ataita almadinata da Allah ina gani idan ka je madina ai ina gani in ka je madina satara kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam ai za ka yi za ka ga rauda shugaba sallallahu alaihi wasallam in ka isa madina fa aqri'uhu min salama in ka je da Allah ina ba da sakon ai mun gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin dai sunnar masoya annabi sallallahu alaihi wasallam daga Kano in suka ga wanda zai tafi Madina sai a ce da Allah ai mun gaisuwa ga annabi to aikin salafus salih ne gashi nan Umar ibn Abdul Aziz Allah ƙara mai yadda wanda ake mai kirari da khamisul khulafa gashi yana cewa in an je a isar mar da gaisuwarsa ga shugaba alaihi salatu wassalam a akhrajahu ibn abi dunya ibnu abi dunya fadda shi wa min tariqi al bayhaqi fi shu'ab ah wa qala al hafiz as-sakhawi al hafiz as-sakhawi yace aidan rawal bayhaqi fi shu'ab imam al bayhaqi ya rawaito cikin shu'ab shu'ab al iman kenan an hatim bin wardan ya karba daga hatim dan wardan qala yace kana umar ibn kana umar ibn abd kana umar ibn abd al aziz radiyallahu anhu sayyidina Umar da Abdul Aziz Allah ya kara masa yadda ya kasance yuwajjihul barida min ash-sham yana fuskantar da dan aike daga Sham qasidanil madinata yana mai nufin Madina li qur'an nabiyya sallallahu alaihi wa sallam minhu salam dan ya karanta gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam eh tun daga madina zai aiki dan aiki eh ya ce je yauwa tun daga can kai zai tura madina ya ce a je a yi mai gaisuwa ga shugaban halitta sallallahu alaihi wa sallam warawa ibn asakir ibn asakir ya rawaito fi tarjamati bilal radiyallahu an a cikin tarjamar bilal Allah kara masa yadda wanda wannan kissa ce wanda take mai mai cike da adifa sosai saboda haka za mu bi ta kawai da za mu baɗi ma'anar tata ba sai mun bi ta da da fassara ɗin ba wato bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam bilal ya kasa zaman madina sai ya batta saboda haka da ya batta kuma tsawon lokaci sai mabarki da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce masa to ya haka kuma bilal wannan wani irin abu ne kuma ka ka tafi ka ban mu saboda haka to da ya ga haka sai hankalin sai tashi sai ya zo Madina lokacin Sayyidina Abubakar nake zato. Saboda haka da ya zo shikenan ake lokacin Sayyidina Umar ne. Saboda haka da ya zo kuma sai ake cewa sai yayi kiran sallah, sai yayi kiran sallah. Saboda haka kamar ko Sayyidina Hassan da Sayyidina Husainu suke neman cewa lalle lalle sai yayi kiran sallah. to kiran sallan nan da ya sayi na Hassan da sai na Hussein ne suka ce ai lalle lalle sai ya suna masa suna wato suna suka rungume shi suna sumbantar sa suka ce to gaskiya ba aka tafi ba tunda aka tafi ba abu saboda aka to wannan kiran sallah da ya kuma to hankali ba sai ya tashi saboda an dade ba a ji kiran sallah ba to abin da yasa malai ka wannan kisar yana so yi maganan Bilal ya taso musamman dan ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sham ɗin har zuwa madina ya zo to kaga shi wannan shi wannan da yake cewa ai ba a tasowa ta kanar ta kano don ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam to ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bilal ya taso daga sham ya zo ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam amin amin saboda haka to shaddur rihila ila ziyaratin nabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan lamari ne da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi suna suna yi to sai ma yace ma kana alaihi salafu salihu min al adabi ma annabi sallallahu alaihi wasallam hina yuzkaru ma yace abinda aka ga salafu salih mashuda na gari suna yi na ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam in an ambace shi qala al qadi iyab rahimahullahu ta'ala alqali iyab Allah ya ji kansa maɗaukaki ne ashfa ya ce wa alam ka sani anna hurmatahu sallallahu alaihi wa sallam alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aishtiramihi wal adabi ma'ahu wato bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam girma da yi masa ladabi ba'da mauti bayan wafatinsa wa tawqirihi ko kuma wa tawqirahu tunda anna hurmatahu a ihtiramahu wal adaba ma'ahu ba'da mauti wa tawqirahu da jin nauyin sa wa ta'zimahu da bashi girma sallallahu alaihi wasallam lazimun shine wato sunan wannan din shi ismu inna din gashi nan hurmatahu tawqirahu ta'zimahu yawwa shi kuma lazimun din shine kaga wato inna dama tana cikin nawasib in ta shiga tansibul mubtada watarfa'ul khabara ko to lazimun din shine khabar din dole ne ka wato kama kana hala hayati fi duniya kamar yadda yake a halin rayuwar sallallahu alaihi wasallam a duniya ba wani bambanci da lokacin da ya rayuwa irin wanda yayi tare da sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda da irin rayuwar da yake a yanzu ba shi alfarma dole ne alaihi salatu wasallam yadda yake wancan lokaci haka wannan lokaci li'annahu domin cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu domin lamarin da sha'anin lam yazal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba ah yana wato ana masa wannan ihtirami da ta'azimi ko kuma shi ihtirami da ta'azimi din bai gushe tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda zikiri yayin ambatansa wa zikiri hadisi da ambatan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi da sunnarsa wa sama'i ismihi da lokacin da ka ji sunansa wa siratihi da tarihinsa wa mu'amalati alihi wa itrati da mu'amala da alayen annabi sallallahu alaihi wasallam da zuriyarsa wa ta'zimi ahli baitihi da girmama ahalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi sallallahu alaihi wasallam da girmama sahabbansa sallallahu alaihi wasallam wannan duka wajibi ne ana buƙatar dukkan mumini da aikata wayannan abubuwa a cikin girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da ban girma gare shi har da girmama ahalinsa da ba su alfarma da girmama sahabbansa da son su da ba su alfarma saɓanin wanda zai zo da wani yawwa bida'arsa wanda take mummuna ta taɓa sahabbai ko ta taɓa ahalul baiti wannan duk kai gudu daga gare shi irin yadda zaka guje wa zaki a tsala abu ibrahim tujaibi wajibun ala kulli mu'minin wajibi ne ga dukkan mumini mata zakarahu sallallahu alaihi wasallam duk sanda ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam au zikira inda hu sallallahu alaihi wasallam ko aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ya khada'a ya kankan da kai wa ya khsha a ga alaman jikinsa ya ya ya raurawa wa ya tawakkara a ga alamar jin nauyi wa yusakkina min harakati kuma ya dan kawaitar da motsinsa ɗan harkoki kai kawo da yake ko da abu ya kamata ya ɗan a gan alamar nutsuwa wa ya akuza fi haibatihi wa ijlalihi ma kana ya akuzu bihi nafsahu law kana baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam a ga cewar ladabin da za a gani in an yi hakan wato kaman kana gaban annabi ne sallallahu alaihi wasallam irin ladabin da zaka in kana gaban ka ga ka gashi to haka ake so a ga in an faɗi sunansa ko an ambace shi alaihi salatu a ga wannan ladabin Allah ai lau kana hadiran fi majalisi ma'ana a kaddara kamar ga ka a zaune cikin sahabbai a majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa yafrida zalika wa yulahizu ya kaddara haka wa yulahizu ka annahu innahu ya lura cewa kamar gashi a wajen Annabi wa ya ta'addaba ya ladabtu bima addabana Allah ta'ala bi da abinda Allah ya ladabtar da mu da shi qala ta'ala Allah ta'ala yace la tas'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kada ku sanya kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninku kaman kiran shashi ga shashi du'a mudafun ila al-fa'il wato in shi ya kira ku kenan wato du'a ar-rasuli kiran annabi gare ku kada ya zama kaman shauran kira in ka ce du'a mudafun ilal maf'uli kai kiran da zaka yi wa annabi kenan kakka sanya shi ya zama irin yadda zaka yi wa abokanka an fahimta wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wa rafa'ana laka zikraka mun daga ambatanka gare ka ya rasul alayka salatu wassalam eh saboda haka sai dai a mutu da bakin ciki wanda ba su da an ambata annabi yau قال القاضي يب رحمه الله تعالى القاضي ya faɗa Allah ya ji kansa harihi wannan ai dariq al-adabiyya wannan hanya ta ladabi al-mardiyya wanda suke yardajiya kanat sirata salafina salih wa a'immatina al-madina ita ce sirar wato mashudan mu managarta jagororin mu da aka wato suka shuɗe kuma rawa bi sanadin sahihin sanai rawaito da sanadi ingantacce an ibn humaydin ahadi riwayatul Imam Malik ɗaya daga cikin marawaitan Imam Malik ala ya ce nazara Abu Ja'far amirul mu'minina al-ma'ruf bil mansur malikan fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Ja'far wanda ake ce masa amirul mu'minin wanda aka fi Abu Ja'far al-Mansur ya tattauna da Imam Malik irin munazara ta ilimi ka saba min ni ma na saba maka sai in ɗaga murya ta hatta kai ɗaga murya a kai ba ka ɗaga murya to sai ɗaga muryarsa a wajen munazarar fa qala lahu ay imam malik sai imam malik yace da shi ya amiral mu'minin kai sarkin mu'minin la tarfa sautaka fi hadha masjid kakka sake ɗaga muryarka a wannan masallacin fa inna allah ta'ala addaba qauma allah ta'ala yawa wasu mutane ladabi faƙala yace la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku daga muryar ku sama da muryar annabi sallallahu alaihi wasallam wa madaha qauman Allah kuma ya yabi wasu mutane faƙala sai ce innal ladina yagudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladina mutahana Allahu qulubahum littaqwa Allah ya ce kaga wannan da suke ƙasa ƙasa da muryarsu wajen manzon Allah ta wannan su ne wanda Allah ya jarabu zuciyarsu da tsoron Allah wa zamma qauman Allah ya zargi wasu mutane fa qala yace innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat wannan da suke kiran ka ta bayan dakuna aksaruhum la yaqiluna yawan su ba su da hankali wa inna hurmatahu sallallahu alaihi wasallam Imam Malik yace alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi mayitan a halin da yake a yanzu halin wafati ka hurmaci hanyar ɗaya take da alfarmarsa ta rabu abin da ya canja fasta kana laha abu ja'far ai abu ja'far ce sai karba khaba ya kankan da kai wa khasha ya ji tsoron Allah ya ji tsoro lima qalatul imam malik rahimahullah saboda wannan magana ta imam malik rahimahullah sarki ne fa yazo masallacin to kaji irin malamai ba na gwamnati ba yauwa wanda za su gaya wa gwamnati gaskiya in ta shuɗe su gaya mata an fahimta ko me zai faru ya faru za su fito su faɗi gaskiya an fahimta yauwa ka faɗi gaskiya ka gaya musu in ta duk abin da ya kama shi kenan da haka maganin ka a yi ka a so yauwa in an ce gwamnati in ka karɓi mukamin ta ba za ka gaya mata gaskiya ba za ka fito gaya mata gaskiya ba to ka za ka karɓa ko sai ka rabu da su ka ci gaba da da wa'azinka in sun turo mukamin nasu inda wani gashi da ka sani ka ce to in kun yarda ni zan turo muku wani sai ka sai a basu sai a basu wani ya je ya tsaya amma dai kai nan kana kana nan kamar yadda ina ga in ban manta ba Abu Abdurrahman Sullami ya faɗa da malamai an shiga gwamnati ana ta dabdala kai kana nan makaranta allo yace na ji annabi sai ce fiyayyanku na ji daga wani sahabi wani annabi ta ce fiyayyen ku wanda ya san qur'ani ya zauna yana tarar da shi to kuma ina zan tafi banna ina ne faɗa min inda ibn dan fadar buluku din kawo min hadisin zaman kan ko ba ka wadin ta fada sarakuna in ya fi wannan sai in bannan din ta fita kawo min an bayan da ina yake sai dai na shedan sai dai na shedan saboda haka sai ka zauna tarakakka da aka ajiye ka a nan ya fi daɗi duk da abin da ya imtihani yau ba muna faɗa muna cika ana ko cika baki ne ko waye abin in yana abin yakan zama imtihani sai da Allah ya tsare ni eh sai a wani in yana ganin cewa ba a isa ba mu ba za mu kaza ba kana firawun kana waye to shi kuma Allah ba a masa haka ina ba ta an banda sai kawo sai kawo ka shine imtihanin da aka yi wa malam minista fantami kenan yau shi gani yake abadan ai ba zai yi ma ya karɓi wani mukamin gwamnati ba har abada ba zai yi ba da haka ya faifaye wato ya isa mutuƙa cikin sukan gwamnati da kuma nuna illar karɓar matsayin haddacewan shi mukamin federal na wannan sai ka kwashe kayan sai ka ɗebe tsammani daga ganin annabi sallallahu sannan za ka zo wannan gurin ko ai sai ba da kisa mu a bakin sa muka fara jin taba jin a bakin wani ba sai mutumin sa ne abokin sa ne ya gaya mai shi kuma wancan ne yake gaya mai a majalisa an farko an zaɓe su sun zo majalisa sai aka ɗan yi ɗilis ya faɗa adadin kuɗin ban riƙe ba don kan faɗa abin da faɗa ba amma a bidiyon shi ya faɗa sai aka turo ko miliyan nawa sai washe gari ya samu ɗaya abokinsa na majalisa ya ce kai jiya ba an turo wani kuɗi na me na me ai kaza naka ne ya ce a'a nawa ko namu duka gaba ɗaya za mu yi a naka ne wannan kuɗaɗe ƙwarai ko naka ne wannan bayan an ɗan yi wani an ɗan wani lokaci na manta kwanakin da ya faɗa ko gobe ko kuma wani yadda ya faɗa ne sai aka daɗa turo wasu kuɗin ɗilin su ma ina ga ko ya faɗa da jin sai ƙara zuwa ya ce masa ka ga wannan kuɗin ka ji ka ji ƙwarai kuwa ai naka wannan ai naka ne ba nawa ko dai namu naka ne wallahi wannan menene wannan ya ce wani za mu ga annabi kuwa ya ce kai kana son ka ga annabin ka nuna haka ya ce to a bakinsa muka ji wannan kisa ya faɗa ya ce illar da ta sa in ka karɓi mukamin gwamnati duk kimarka da ake gani malami wannan yake gani shi shugaba da yana ce maka akar makalla kuwa to da ya naɗa ka kuma ana cewa a garfe a dina ya ce kai garbati kaza kaza kaza shi ke nan saboda ka daɗa ƙarfi shi ya faɗi sunan shi garbati haka yi faɗi to ware kuwa waccan darajar da martabar ai can dai a waje a ganka da ita amma dai mu nan da muka ɗora ka muke maka ciwon suwa ma ana ɗan taɓa da kai an sani sai ma ana ɗan yankan maka wani ba zan zai karo ka ce mana ƙalan lau ƙalan rasu ka faɗa kanka mana kai kai ma duk da kai muke dumu dumun a shirya ƙarya mun san ƙarya ne a sa ka faɗa kai ƙarya a ce wa mutane za a faɗa a ce kaza a ce kaza a ce kaza ka fita kuma ka faɗa saboda aiki kake mata in baka faɗa ba kuma su caje ka da ba ta ambanta a ɗan turo wani ɗan investigation kaɗan sai a ji a kara makallawa ana kuma ina aka yi da wannan kuɗi ina aka yi da wannan an fahimta misali nake bada to abin da ya sa shi Allah zuciya yake aiki da ita sanda kake faɗa kake nuna illar gwamnatin kake nuna kaza kake nuna kaza me ka nufa shi abin da Allah yake kan zuciya da wani ku nan koyar da su dai mu dai da ake gaya mu ne muke zahiri muke muke aiki da wannan ai kaza kaza amma shi Allah zuciyarka yake kalla kuma dawa ita ce mahallin duwansa kuma da ita yake aiki na wala amalu binniya ce me niyyar ka a faɗan wannan suna kake nema shuhura kake nema wa kake nema kaza kaza to bari ka gani bari mu bari mu jarraba ka mu gani an fahimta bari mu jarraba ka mu gani shikenan wani ga wata yan kujera za a rike mana ta yawwa tunda karatun ka ya kai za a iya rike mana da Allah ga wata kujera a rike mana to kaga sai nan Allah ya jaraba ka kenan shine a hasiban nasu an yi tarafu kuma kaga wanda suke tsammanin in an kira jarrabawa wai wuya kawai a nan Allah yake jarrabawa ba ice bane ba ka tunanin ka ya bata ya bace maka kaga na ai wata daula ce nan na sosai kuwa dumu dumu din ma ya jarraba sai kaga nan wata kasaitacciyar daula ce a Najeriya a ce kai minista ne misali wata daula ce wanda Allah tabaraka wata ala shi ya san iyakarta domin gwamnoni ma leƙen wannan kujerar suke akwai gwamnan da yana gwamna in za a bashi minista ba shi a laikun zai ɗauke kujerar wannan jihar ta ya tafi can ministry akwai wanda zai iya haka ya fi zaɓa ya tafi can saboda daula da take gurin to kai za ka yi ma'aikatar ka gaba ɗaya za ka yi budget ka kawo ce ma'aikatarka tana buƙatar biliyan ɗari kaza a shekara ka rubuto a fitar kai za ta yi kasafin kai ba kuma tanshin ɗinka tunda kai ba 'yan siyasa ne suka zaɓe ka ba kai shugaba ne ya ɗauke ka ba wani ne ya tallata ka ko wani gwagwarmaya ka shiga ka fita ka je kai wani faɗi a ba wannan kawai karkaro ƙarshe abota ce da kai da wanda kuke ya zama sai a baka to mu dawo abinda nake so mu gane shine ne da abin da za ka yi to kai kokari ka tsarkake niyya sannan kuma ka dinga addu'a an fahimta saboda baka wuce jarabawa yauwa kamar wannan abin na wanda ya kashe wannan baiwa Allah ne ai baka wuce kai ma kai wannan ba ko kai wanda ya baka kai kun yi da da wa kai wani san wani shaida kake da ita ta cewa kai lafiya lokaci ko ai baka da ita to da ka gani sai zama maka izina zai ƙara tsoron Allah kuma innawal amru bil khawatim shi lamari ana duba yaya cikawa yaya zai kasance eh a cikin awa biyu sai Allah ya juya rayuwarka daga na'imu zuwa naqimu an bayyanta sai ka ji wa ruwansa in Allah ya fa'alu ma ya sha'u to sai ka gani yanzu shi da yi haka to wanda suke masu da'awa to sai su dinga taka tsantsan an fahimta wajen faifai ba a faifayewa cikin ƙi ba a faifayewa cikin so an fahimta akwai abubuwan da shi sun ɓuyan masa saboda ba a kusa da harkar yake ba so da haka kallon da yake musu sai yake kallon kallon nan iyakar hakan hakan da haka sai ya tutsa wasu mutane ke ganin gaba ɗaya matsalar najeriya tana cikin wannan abin kawai ya tutsa ta a gaba ya ka sai to bara a kawo da wancan bara a juya wata kuma kai ma da kai za a yi kuma tun da gyara za ku kawo ku kuka san al'amari to bara a yi da ku kuma an fahimta a gani kuma irin wancan abin ya faru bari mu ga wani action kuma za a yi an fahimta to kaga kaga kaga wannan na baya sai su ji tsoron Allah kuma sai ya zama misali yawwa ga masu hankali sai ya zama musu izina in za ka faɗi magana in za ka soki gwamnati in za ka yi waye to ka san da irin usulubin kuma ka dinga tuna yadda al'amarin Allah yake hakan sai sa ka dinga ka dinga neman ɗaukin Allah ya tsare ka da abun ka faɗa ne dai kawai ta hanyar karatu na ba ta fahimta saboda wallahi kai ma aka kai ka haka zaka abin da ake din wallahi shi zaka yasa na ji wani mai hankali aka ce to yanzu kai a rediyo wata ran ina ga daga nan na tashi ma kafin a matsajin abin nan a masu karota din nan su matsajin abin nan ba a jin labarai a hanya da waye sai aka ce masa to kai in ka zama yanzu gwamna na Kano ya ce in na zama idan ba a juyan tunanina ba sai na ji wannan abin ya burge ni wannan usulubi ya ce saboda tunanin da kake yi daban yanzu kuma in ka je gun tunanin da kuma za ka yi daban yadda to in irin tunanin da nake magana da ku ne yanzu in na je in bai canja ba to ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda ka ga me ya sa sharadi kaga in ka gabe wannan bato tunanin ya canja kan ka zarge shi da ba ta faɗa yawwa ina fata an fahimta lallai ba to da haka dole ne Allah a dinga sallawa mai lamari ilaihi yurja'ul amru kullu fa abuduhu wa tawakkal alai koda al'amarin sukan gwamnati da waye ka yi shi saunan haunan ma an fahimta saisa saisa ƙasa ƙasa saboda Allah shine gwamnati tabaraka wa ta'ala an fahimta yawwa ba a yin abin da bai nufa ba wayannan dai kawai ga sunan ku su ku su kuke gani Allah ke fidda aikin sa ta cikin su amma ba wanda ya taba wani aiki ba na Allah ba ba a taba yi ba ba za a yi ba baya ba a yi ba gaba ba za a yi ba dan in aka yi haka to an yi wani abu da Allah bai nufa ba wato an an an fi karfin Allah ta wani guri kenan saboda haka duk abin da yake faruwa fala ya kawo fil kauni illa ma arada ba abin da yake faruwa a kasantattu sai abin da ya nufa duk abin da ka nufa in bai dace da nufin Allah tabaraka wata'ala ba to nufin ka ƙarya ne ba za a yi ba an fahimta nufin ka ƙarya ne ba abin da zai zai faru za ka ƙare ne a yi abu amma abin da Allah ya nufa shi zai tabbata wa ma ta sha'una illa an ya sha Allahu rabbu abin da duk kuka so baya yiwa sai sai a wanda Allah ya kuma ita duniya ba za ka yadda kake tsammani kake so ta tafi ta a ga aiwa ba za ta taba haka ba walau shina la ataina kullu nafsin hudaha lakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min al-jannati wan nasi ajma'in da mun so kowace rai zamu shige ta Allah to ba mu so ba amma fadi ya gasgata daga gare ni zan cika wuta da aljanu da mutane baki daya to da haka aiki ne ake yin sa guda biyu tun da ake Allah ya halitta zuwa yau kuma zuwa halitta ta kare haka za a ce mazahari ne kwaya biyu jamala da dalala jamala dama dalala hagu jamala aljanna dalala wuta an fahimta wani gun jamala dalala ashabu lemin ashabu shimal haka dai to haka aka taho da aka taho aikin Allah za a yi wa wannan aikin duka aikin guda biyu shi ya samar da su kuma ya samar musu ma'aikata da za su yi aikin kuma ya tanada wa kowane ma'aikaci albashin da zai masa an fahimta wannan aikin ya so shi ya yadda da shi na dama kenan wannan aikin ya samar da shi ya nufi za a yi amma baya son sa bai yarda da shi ba tabaraka wata'ala saboda haka da aka yi aikin kafin a halittu sama da ƙasa aka yi aikin dama aka yi aikin hagu kafin a halittu sama da ƙasa da shekara dubu hamsin Allah ya riga ya gama wannan aikin da haka to sai aka kasa aikin zuwa halitta da aka yi halitta sai aka tsara a ina za a fitar da wannan mazaharin wuta da aljanna a mutum da aljanni da haka da aka tashi sai aka ware mutane za mu yi adadi kaza aljanu za mu yi adadi kaza a cikin su mun raba su biyu haula'i ila aljannati wala ubadi wa haula'i ila nari wala ubadi an gama wayannan yan aljanna ne ba ruwana wannan yan wuta ne ba ruwana tun kan a tsaffutar da an riga an gama wannan ba kuma abin da zai canza an riga an yi an gama kaza ma kaza wa fasala ma fasala sau da aka da aka yi haka sai aka ce su shikenan bara a kasa aikin kuma wannan ba wanda ya taya shi yi abinsa ba ka ba kowa ma ba komai tun kan ai haka sai aka ce za a yi wane wane wane wane wane wane wane wane aiki iri kaza ta cikin sa zamu fitar sallah azumi zakka hajji kyauta waye waye waye zai fito cikin sa zai yi raka'a iri kaza zai yi kaza iri kaza wane zai mana kaza wane zai mana duk ba ku a lokacin ba ba kowa an yi duk ya gama tsarin sa tabaraka wa ta'ala da haka yanzu kai akwai remote control da yake mun mutsuka ka yadda kake mun mutsuka TV ka mun mutsuka ta yau wata ta tafi in ba haka ba ka ce inda wanda ya san TV jam yauwa in ka san TV jam akwai wani wani TV jam da aka yi Mario sunan shi to wannan Mario din kaga in ka tsaya ya tsaya in kai tsalle ya tsalle in ka tafi sai ya tafi in ka dawo sai ya dawo da haka muke da haka muke an da remote control muke ba a ko dan yatsa baka isa ka motsa ba a motsa ka ba to kawai kai ya aka ka tsinci kanka dan aljannan mashi'a ce haka haka ya ga dama kawai ba kuma wani ne ya sa shi ba a'a kawai saboda ya isa ne kawai ya ga dama haka zai kuma ba za ka zo ka ce me yasa ba wada kuma da aka yi shi bangaren wuta haka ya ga dama haka zai kawai saboda ya isa ne ya kasaita kuma kayansa ne ba wani ne yi ba balle ya ce masa ai kayana ne ya za ka yi min kaza a shi yayi kuma yana da dama ya yi yanda saboda da zai yi ka yayi bai shawara da kai balle ka ce ai ga yadda za a yi da kai ko ga yadda za a yi da kai to tun da ka gani wannan abin da aka hukunta ba shi ake yi ko ba wani abu da aka hukunto shi wai za a zo nan a ce kuma wani ya tare ko ba za a yi ba ko ba wannan to mu da kan tauhidi na ba ta hanbarinta in an ciza sai a hura na ba ta hanbarinta kakka yadda ka takure tunaninka iyakan bahari kawai kai kana ganin shi ne matsalaka shi ne ya dakile ka ta bai don gwamnatin nan ba kai kaza ka ba kai kaza ba a mumini ka zama dan dan wato wato dodadde kuma wanda baka waye ba an bayyana eh wanda baka waye ba dan ka waye ba wata maslahar ka da bare ita tare maka babu ita an bayyana babu ita ba wata maslahar ka duk wa min dabbatin fil ardi illa ala allah rizquha eh suka ja rasulullah siru a a a farashi yayi tsada kamar na control farashi ya rasulullah fasa irlana sai ce inna Allah huwal mustaqir Allah shi yake control farashi duk farashi Allah ne yake sawa yace ina so ba duniyar nan ba haƙƙin ɗaya a kaina ba zan sa ba ina so ba duniyar nan ba haƙƙin kowa a kaina da haka ba zan sa farashi ba Allah shi ne ya sa farashi an fahimta Allah shi ne ya sa haƙiƙa kenan wannan shi ne gaskiyar wannan sai ya nufa ake yi da haka tunda karatu ne na social media ba mamaki wani ya iya yankewa a zaci ko ba har muke ba kariya ba shi muke ba kariya ba an bayyanta tauhidi muke yi mun ma duk ba daɗin muke ji ba a zahiri an bayyanta amma dai ga yadda gaskiya take nan yawwa shine gaskiyar magana ka dinga tsuke tunaninka wani yana nan ya tsuke tunaninsa kan Buhari da Ganduje kawai su ne matsalar yanzu da za su kau a kawo wani can gashi nan yana ganin al'amura za su taifaita walla ba wani can gudun da muke gani ya fiti ne mu ake ganin shi ne da an kau ai bari bari bari ne gida ya hau ana hawa magana ta kare ai ba wata magana nan bari ka gani sun kaban nan a ai ba wata magana ai aure ma zai- sai ya hau zanga masu ƙara da wanda za su fara gini bari tun da dai dab da shugaban ƙasa ba har zai hau ne bari ginin nan bari mu bari sai an rantsar da shugaban ƙasa hau da haka sai an ran- to Allah ya kyauta to in za ka taɓa gwamnati kar ka taɓa ka- ka san me kake wallahi kai ma aka kai ka haka nan dai Najeriya ce ko ka gaza abin da yayi wallahi an fahimta na ci gaba da kokari wallahi abin da yayi kai a kai ka ka kasa saboda zamani ne na asara na san kai za ta ce za ku gamu da innakum satalqauna ba'di asara wa umurun tunkiruna ko wa umuran tunkiruna ya ce za ku haɗu da san kai za ku gamu da san kai a bayana da wasu al'amura da kwakwasan su ba za ku so su ba suka ce to ya za a yi manzo Allah ya sai ce in wannan lokacin ya rike ku ku ba da haƙƙin da yake kanku nasu ku ba su malamai suka ce shine ku musu biyayya bisa lallaba ku abin da suka ce a yi a bari a bari a bari to ku kuma haƙƙin ku fa sai ce wa tas'aluna Allah allazi lakum ku kuma naku ku nema gun Allah su nasu ku ba su ku kuma naku ku nema gun Allah wallahi azin wannan shine mafita kakkaza shi da ranar da za a canza kowaye ya zo kuwa wai a zo a ce wai an canja al'amura ana maka haƙƙin ku dai yanzu an kai lokacin da sai dai ku nema gun Allah saboda haka masu wayo tuni sun gane